بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كراتين للتافن الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار مع الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله أيو أينه واتو درن الصبر وندي دي دي دا hudu ga watan ainihin wato safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda daidai da 27 ga watan ainihin wato april shekara ta 2001 in jama'ar musulmi ba su manta ba yayin da muka ainihin gama karatun wata gaba daga cikin gabobin wannan littafi mai suna asarimul battar fitasaddi da saharatul ashrar ita ce gabar da ke magana akan asirin da ake don a hana mace jin daɗin kwanciya da mijinta ko ɗa namiji ya kasa kusantar matar shi muka ji nau'o'in irin waɗannan asirce-asirce sannan muka ji alamomin da ake iya ganewa sa'an nan malam ya kawo matakai ɗaya bayan ɗaya yadda ake bi a maganin su insha Allahu ta'ala sai muka ce a can daga cikin jeren jiyar abubuwan da malam ya kawo wanda ake samun tsaruwa da katanguwa da izinin Allah daga sihiri a nau'i na goma ya kawo cewa sanda duk mutum zai kwanta ya yi alwala ya kwanta ya karanta ayatul kursi ya ambaci Allah maɗaukakin sarki har bacci ya riske shi domin ya tabbata cewa wani shaiɗanin aljani ya gaya wa abu huraira cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai dai ainihin ayatul kursi tana maganin dukkan shaiɗani to sai muka ce shi asalin wannan hadisi yadda ya zo a cikin sahihul bukhari shine kamar yadda muka zo muka karanta shi a karatunmu da ya gabata wanda shine ainihin kaset na saba'in da tara insha Allah cewa abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutan gidan shi ya wakilta shi domin ya kula da ainihin wato zakatul fitr wadda aka tara da azumi yace sai wani barawo ya zo wurin kasata ya rinka sata abu huraira yace ni kuran nan na kama barawon nan nace tabbas ba shakka yau sai na kai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutum ya kukan cewa yana da bukata yana cikin kuncin rayuwa iyalai sun yi mishi yawa abu huraira ya ce na kyale shi suka sake rufawa haka abu huraira ya kama shi suka sake rufawa haka dai kashi na uku shine ya ce abu huraira wallahi ka rufan asiri karka kai ni wurin annabi sallallahu alaihi wasallam zan karantar da kai aya a cikin alqur'ani wadda Allah zai amfanar da kai ita ita ce ayatul kursi abu huraira ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye annabi ya ce ka san wannan da kuke gwagwarmaya da shi kwatun tsawon kwanakin nan guda uku ya kai abu hurera abu hurera ya ce a'a ban sani ba manzon Allah ya ce ai shedani ne shi ne ainihin ya ce to ya ce mini in na karanta ayatul kursi tana tsare ne daga sharrin duk wani ainihin wato makirci na shedano har gari ya waye manzon Allah ya ce gaskiya ya gaya maka duk da cewa shi makaryaci ne na ce mana wannan hadisi yana da ban sha'awa yana da matuƙar burgewa abu mafi ban sha'awa kuma shine sharhin da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya mishi a cikin wannan hamshakin littafi wanda ya kai ya komo malaman hadisi hacce mishi suke kamo su sunna wato dictionary na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamus mafassarar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Bukhari ya ruwaito da wanda Bukhari bai ruwaito ba za ka ga fassarar shi cikin Fathul Bari mamakin Allah wani ƙwararren malami ne hamshakin malami wanda sai da ya sha lugal arabiya ya ƙoshi bayan shi haifaffen uwa da uba larabawa ne gaba da baya to ya zo ya koyi alƙur'ani ya zama gangaran ya zo ya koyi hadisi sai da ya kai ya ɗauki muƙamin da dukkan malamin hadisi iyaka kurewar said marshal kenan a ainihin cikin hadisi sai da ya zama shine amirul mu'minin a cikin hadisi sai da ya zama shine alhafiz a cikin hadisi matsayin da ya kai al-imam ainihin ibn ahmad shakir yana cewa tun da ibn hajar ya rasu har yau duniyar ilimi ba ta sake ganin malamin hadisi irin shi ba babban mahaddaci wanda yake da ihada ya riga ya kakaf ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda in dai mutane ne na zamanin shi malaman zamanin shi sun san su ko kuma in dai suna rubuce a littattafan da ke hannun malamai to ya riga ya haddace su da kakakaf Ahmad Shakir ya ce har yau mata sun gaba su sake haifa mana irin shi to mata kun ji ana mukabalanta haka Ahmad Shakir ya faɗi Allah ya gafarta musu baki daya to shine ainihin sai wannan malami ya zo kuma ne mana sharhi to lokaci ya ƙure mana kafin mu fara karanta sharhin amma a takaice bayan ya yi sharhi game da ainihin wannan babi da Bukhari ya ce babun idza wakkala rajulan fataraka alwakilu shay'an fa ajazahu almukilu fa huwa jaiz aka ce in ka kawo wani yaro ka aje a shago ko ka aje shi a sto ko ka ba shi amana sai ya zo yana kula da ainihin kayan naka sai ya ɗau wani abu ya bayar a matsayin kyauta kai mai gidan shi da ka zo sai ka ce to ai ba komai ko ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya halatta ma'ana kana da zaɓi kenan in ka ce baka yarda ba to kyauta ta tashi ko ya karɓo ko kuma ya biya ka in ka ce ka yarda kyauta ta yi sai ce wa in aqrabahu ila ajalin musamma jaza mai gidanka ya bakka kana jira mishi shago kana kaza kana kaza sai ya ainihin same ka ka je ka bayar da bashin atamfa kaza ka bayar da bashin kwalin biskit ka bayar da bashin kwalin omo sai ya zo ina kwalin omo kaza sai ka ce ai mai gida na bayar bashi sai ce abtu shikenan ba komai imam bukhari ya ce haka ya halatta in mai gida ya ce bai halatta ba fa dole ka je ka karbo wannan abu ka dawo mishi da shi shagon shi ko kuma kai ka biya kuɗin nan take jama'a mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan mas'ala malamai suke fitar da mas'alar amana game da mutanen da ke da sana'a kamar teloli kamar tinkoki kamar makera da sauransu a matsayinka na tela sai aka kawo maka ɗinki me zai faru sai ya zan wannan ɗinki da aka kawo maka sai kai sakaci aka sace musu yadinsu ko kana da shi ko baka da shi dole ka biya me yasa saboda kayi sakaci amma sai zan a'a ba sakacinka bane ya ja al'amarin ne ya faru tsautsayi ne aka zo aka make mai gadin ko aka ɗaure shi ko aka kashe shi aka fashe shagon duk kayan da aka kwasa a irin wannan hali kai tela ne kai makiri ne kai wane ne aka kawo maka to lallai babu shakka dole ne babu tara a kanka haƙuri ya hau kan wanda ya kawo wannan abu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ku karanta littafin minhajul muslim za ku ga tattakewa mas'ala ɗaya bayan ɗaya wannan kawai an ɗan yi somin taɓinta ne saboda tana da alaƙa da mas'ala sannan sharhi na biyu al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya taɓo dangane da usman dan al-haisam malamin imam al-bukhari wanda muka yi bayani dangane da cewa haƙiƙanin ingantacciyar magana wannan hadisi ba mu'allaki bane ta'aliki wanda za a ki karban shi a'a bukhari ya yi haka ne ga ingantacciyar magana don ya nuna bambanci tsakanin hadisin da ya ji a wurin karatu da hadisin da ya zan ba a wurin karatu ba ne a wata matsala ce hira ce ta haɗa shi ko tattaunawa da malamin shi garin haka sai malam ya kawo hadisi misalin wannan ta iya kace a to wai me ake nufi da wannan magana akwai matsalolin ilimi ke ba ɗalibin ilimi ba ne babu yadda za a yi kwanyaka ta iya fahimta me ake nufi ma'ana abin da ake cewa yanzu malam sai zaunar da ku kowa ya rike littafi ana jiya karatu to wannan kowa ya san an yi zama ne daren daƙam dafa'an dan ne dan koyan karatu to sai cin abinci ya haɗa ku da malaminka sai malam ya ga ka sa hannun dama ka sa hannun hagu ka ci gabanka ka ci gaban shi ka yi wawashe ka yi kaza sai malam ya ce a'a kai ba ahlus sunna bane kai ba ɗalibin hadisi bane ba ɗalibin sunna bane ba annabi ya ce kaza ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisan da malam ke kawo maka yanzu a makaranta ne to in ka je riwayar su shine bukhari sai bambance na zaman karatu sai ce haddasana wanda ba a zaman karatu bane sai ce qala wana wani sai ci gaba jama mun gane wannan da kyau ko to kun ji abu na biyu kenan wannan mun kawo muka ce ka duba littafin ainihin tagliqut ta'liq wanda mun zo da shi mun yi ishara to shi ko fatihul bari din daga mujalladi na hudu ne muke ainihin karantowa kamar yadda muka ce al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 200 da dubu biyu da ɗari uku da goma sha ɗaya wanda a nan ne muka karanto wannan matinin sai kuma imam bukhari ya sake maimaita wannan hadisi a wurare biyu wuri na farko daga cikin wurare biyun nan da ya maimaita banda inda muka fara karantawa shine lamba hadisi na 3275 da lamba hadisi na 5010 ma'ana bukhari ya ruwaito wannan hadisi a wurare uku kuma abin mamaki dukkan guraren guda uku babu inda imam bukhari ya ce haddasana duk in yazo din sai dai ce wa qala usman ibn al-haisam jama'a mun gane wannan da kyau to ni kuma ina karanto mana wannan hadisi ne daga cikin littafin fathul bari a cikin mujalladi na hudu daga shafi na ɗari shida da goma sha uku har zuwa shafi na ɗari shida da goma sha bakwai don haka kai mai saurare sai ka natsu sai ka ji malam ya ce ƙauluhu maganar da ainihin abu huraira ya ce wa kalami rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi hizbi zakati ramadana fa'atani atin faja'ala yahsu manzon Allah ya wakilta ni domin in kula da zakatul fitri ba tattarowa ba a an tara sai aka ce to kai imamu abu huraira an danka zakatul fitri ka kular mana da ita har lokacin da za a raba wa talakawa yayi sannan sai a karba a raba musu ma'ana tun farko farkon azumi ya halatta a fara tara zakatul fitri za mu zo mu ji wannan matsalar amma nan muna son ka gane me ike nufi ba wai tattaro ta ba a'a shi an tara ne sai aka ce to kai an baka ka aje mana amana ya aba huraira malam yace bi iskanil ha'i المهملة بعدها مثلثة يقال حفا يحفو وحفا يحفي in aka zo wannan kalma za ka iya cewa hafa ya tara ko ya tattara sa'annan yahfu yana tattara za kuma ka iya cewa hafa yahfi ya ce abu huraira ya ce sai wani ya zo rinka tattara abin da aka bani ajiya yana kwashewa malam ya ce wa fi riwayati abil mutawakkil a cikin riwayar al'imamu abul mutawakkil tabi'i ne almajirin abu huraira an abi huraira da ya ruwaito wannan hadisi daga abi huraira annahu kana ala tamri sadaqa an baiwa abu huraira amanar dabinan sadaka ne fawaje da asara kaffin ka annahu qad ukhidha minhu sai ya ga gurbi kamar alama an sa tafin hannu guda an ɗiba والابن دريس أتكي رواية ابن دريس الدريس دباد الدريس in larabawa suna da sunaye da suke sawa yadda ka ji bahaushe ke sawa in ka ji an ce ainihin fulano abdurais ma'ana wane mai gantso wanda akwai mutumin da ko ya rufe bakin shi sai ga wasu haƙura guda biyu sun dan leko haka gantso bahaushe ke cewa ko to larabawa kuma sai su ce durais ma'ana mai yan haƙura haka daga abdur to ibnu duraisin to wani malami ne mai wannan ainihin wato shi kuma nasabar shi kuma riwayar ibnu duraisin min hadha alwajhi ta wannan fuska yace fa idza kana tamru qad ukhidha minhu mil'u kaffin sai abu huraira ya ga ab ai gashi kwarfin tafi guda an diba na daga cikin dabinan nan qauluhu to kun ji jama'a gwargwadon tafi guda ran da ya fara gani da yace din nan fa akhadtuhu sai na kama barawa زاد في رواية أبي المتوكل أتكر رواية أبي المتوكل في أكسى مقارن بياني لتشيوا أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا فقال له صلى الله عليه وآله وسلم آه فقال له إن أردت أن تأخذ أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد haka ce a cikin wannan riwaya abu huraira ne kai kuka ya manzon Allah amanar da ka bani fa na je na ga an saci wani abu daga ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son ka kama barawan in ka je zaka kulla sto ɗinka ka yi ambaton Allah ka ce tsarki ya tabbata ga wanda ya hore ka da ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya zama yaron shi ya zama ma'aikaci a ƙarƙashin gwamnatin shi to kai wannan zikirin ka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai da ka sauƙaƙe abu huraira ya zama yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala to su su abu huraira ba matsala duk abin da manzon Allah ya ce su ba sa jayayya in kai ne sai ka ce to kafa nawa ya yake ka ce haka da aka ce kai ka je kai kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka kala fa qultuha abu huraira yace ni ko sai na je na faɗa fa idza ana bihi qa'imun ina faɗi kuwa sai kawai na ga wannan mutum kikam a tsaye gabana bai mai dayya a gabana fa akhadtu sai na kama shi ka gani zikirin manzo Allah haka yake da power power da zaran kai amma da ka tsaya jayayya duk sai tarwatse yawwa to shine ainihin ya sake cewa qauluhu inni muhtajun wa alayya iyalun shi wannan shaitani da aka kama shi wannan mutumi sai ya ce ni dinnan mabukaci ne ina da iyalai da dama wa fi riwayati abul mutawakkil a cikin riwayar abul mutawakkil fa qala inna ma akhadtuhu li ahli baitin fuqara'a min al jinni wannan dattijo da aka kama shi da abu huraira bai san wani iri bane sai ya ce wa abu huraira ka yi haƙuri wannan fata da kaga ina yi larura ce na ɗibar wa mutanen gidana ne talakawa kuma aljanu kun ji riwaya ƙarara ashe yanzu wannan mutum ba mutum ba ne aljani ne ya rikida gashi abu huraira na ta gwagwarmaya bai san aljani ba ne to za ka ji malam zai hujja da irin waɗannan riwayoyi da sauransu ashe aljani yana iya rikida ya zama mutum ko ya zama wani abu kai ta hudda da shi baka sani ba shi yasa ran nan nace ba mamaki cikin ku da ke zuwa nan muna hudda da ku wani aljani ne ba mamaki cikin kwastomominka wani aljani ne babu mamaki cikin classmate ɗinka wani aljani ne duk babu mamaki ba wai ran da ma ka gane wani aljani ne to sai me ba wani abu ai ba wani jin tsoro amma a yau ka gane aljani ne a to gaskiya ya fi zama sahu na biyu ni kan dai baini wa bainahu bainan ba'i ba ba matsala shi yasa muka ce ashe tsoro ƙarya ne tunda zaka kwanta a cikin ramin da baka san kura ba ce wai kuma gari na wayewa an ka gane kura ce sai ka ja da baya da me yasa baka ja baya ba ashe tsoro ƙarya ne inda tsoro gaskiya da gaskiya ne da tun da ka zo ka kwanta nan da ka tsorata amma da idan ka bai kai maka labarin cewa kura ba ce sai baka tsorata ba jama'a mun gane wannan da kyau ko a ƙarƙashin wannan ne ake iya samun jarumtaka ashe tun da an gane cewa tsoro aribi ne bijirowa ike yi to ashe in ya bijiro din zaka iya danne shi kamar filin ji in aka soka maka allura ka gantsare ƙarya ne in ka so zaka iya shanyewa ko ko dole ne an tsira mutum allura ko ya ji zafi ya gantsare za ka iya ta maza sai kai kamar baka ji ba to a ƙarƙashin wannan ake son ka gane irin waɗannan abubuwan in ka ji bindiga ta yi daram sai ka natsu amma daga bindiga ta yi daram shikenan ka je za ka fita ta windo ka je ka fasa kanka kuma bata same ka ba dan da ta same ka ba za ka ji karanta ba duk sanda ka ji karar bindiga to bata same ka ba in ta same ka baka jin karar sai dai ka ganka a kwance a asibiti Allah ya shiryar da mu to shine ainihin sai yake cewa ai wasu aljanu ne iyali na talakawa ba abinci wa fi riwayatil isma'ili a cikin riwaya al-imam al-isma'ili yace wala a'udu don haka ba ni sake komowa qauluhu yanfa'uka Allahu biha da ya karantar da Abu Huraira ka rinka karanta ayatul kursi sai ce Allah zai amfanar da kai da ita malam yace fi riwayati abul mutawakkil a cikin riwayar al-imam abul mutawakkil إذا قلتهن لم يقربك ذك... لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن matukar kai ayatul kursi kafin ka kwanta namiji ko macen aljanu ba zai kusance ka ba yanzu jama'a kun ji fa'idar littafin fathul bari yadda zai tattaro maka riwayoyi yana fassara maka riwayar bukhari da ita sai zan in kai kana ɗiban ka daga fatihul bari ne sai ka samu ilmomin da yake babu shakka wanda duk baya nazarin fatihul bari da wahala ya samu irinsu ma'ana in dai kana karanta ta maza ko matan aljanu ba za su kusance ka ba yanzu wannan na tabbatar mana cewa ashe fassarar shaidan ba zai kusance ka ba anan ba shaidanin aljani ba don za ka iya karanta ayatul kursiyin ya zama ai yan fashi su shigo gidan karen nan kuma ai su ma shaidanu ne ashe shaidanin aljani ake nufi ana jama'a mun gane wannan da kyau ko wa fi riwayat ibn duraisin a cikin riwaya ibn duraisin din can sai yace min hadal wajhi ta irin wannan fuskar la yakrubuka min aljinni zakarun wala unsa saghirun wala kabirun ba wani aljani da zai kusance ka namiji ko mace babba ko karami ashe cikin aljanu akwai maza da mata ashe cikin aljanu akwai ƙanana akwai manya duk wannan yana bayyana mana duniyan nan ta aljanu fa duniya ce wadda take kwatankwacin duniyar mu sai dai a wajen technology da modern civilization sun wuce mu tuntuni mun kawo maka wannan tun cikin kasusuwa na 33 34 35 wanda aka zo aka yi magana akan damu da triangle duk aka nuna maka cewa aljanu sun kai matuƙa wajen kimiyya da fasahar da su a yau ma ba mota gwangwani ko karfe suke hawa ba mota da taya da faci da komai na zinare ake yi ka taba ganin tip na zinare kaga wannan sai duniya aljanu shi yasa sun fi ku karatu karanta suratu saba da suratu sad da surorin da suka yi magana dangane da mulkin annabi sulaimana zaka ji duk irin kere-keren da ake a yau a duniya ake alfahari da su sun yi wa annabi sulaimana su a wancan lokacin to yau shekara dubu nawa annabi suleiman ya bar duniya to kaga technologins ya wuce namu kenan domin shekaru dubunnai da suka wuce su a wannan lokacin ne suke a matsayin da ake a yau a duniya to a yau a duniya mu muka kamo abin da su sun wuce shi tun a wancan lokacin don haka karatunsu ya wuce namu saboda haka sai ainihin malam ya ce namiji ko mace ƙarami ko babba ashe wannan ya nuna akwai ƙanana akwai manya daga cikin aljanu amma abin da ake so ka gane shine kar wani aljani ya zo ya ce maka saboda tsufa shi ya yi zamani da manzon Allah ƙarya yake kar wani aljani ya zo saboda tsufa ya ce ai shi yana zamani tun zamanin annabi isa ƙarya ike duk wani wanda ya zamani da manzon allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne ko aljan maciji ne ko kiyashi ko menene shi babu shakka ya ainihin kwanta dama saboda hadisin da ya zo a cikin babin sallar isha a cikin ainihin wato nan sahihu bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi sallar isha dare ya tsala sai yake cewa sahabbai a duniya yau ku ne kadai kuke sallah irin wannan lokacin yace kun ga daren nan da muke ciki a yau suka ce eh yace nan da shekara ɗari duk wani mai rai ya mutu saboda haka in a kaddara akwai wani wanda yake da rai a wannan daren to daga wannan daren zuwa shekara ɗari ya mutu a ƙarƙashin haka 'yan ɗariƙa masu cewa ai khabiru ya sha ma'ul hayati ya sha ruwan rayuwa don haka wai shi yana nan da ran shi har yanzu sannan mashirmantan masu ruƙuya suna hira da aljanu aljanu kaji ya ce da shi aka yi jana'izar manzon Allah ƙarya ike zindiki ne maƙaryaci bai halatta a karɓi maganar shi ba aljanu ya zo ya ce ai shi baya mutuwa ai su aljanu ba sa mutuwa duk waɗannan ƙarya ne duk abin da aka faɗa maka ka gwada shi da alkur'ani da hadisi in ya dace a karɓa yana saba ma alkur'ani da hadisi ko imamu waye ya faɗa ko shak waye ya faɗa ƙarya ike yi ba za a karɓa ba bai halatta ma a sake ɗaga kai a kalli maganar shi ba balle ni takadarin aljani wanda yake zindiki maƙaryaci maci amana aljani yazo yana magana wai mu mun yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun yi zamani da kaza mun yi zamani da kaza mu ba ma mutuwa mu ba ma mutuwa duniya ta dame mu ƙarya ike zindiki makaryaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mishi da cewa duk abin da ke rayuwa a duniyar nan sai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajha komai sai ya mutu ya bar Allah madaukakin sarki sannan a cikin hadisin abu dauda annabi ya ce mutane da aljanu suna ainihin mutuwa ya Allah kai ne baka mutuwa to haka al'amarin nan yake alfazazi ya ce walau kanati duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi fiha muhammadu da a ce duniyan nan wani na zaman dindindin cikinta ba wanda ya dace zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tunda manzon Allah ya rasu kowa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kowa zai mutu shi yasa babu wani aljani da zai ce su ba sa mutuwa su ba sa kaza ƙarya iki ya saba alqur'ani da hadisi ya jama'an musulmi in ya zan imamu maliku yayi magana ta saba mu hadisin manzon Allah ba za a karba ba wane ne wani aljani kuna kuma wanda imamu malik malaman hadisi sun bashi matsayi a cikin hadisi sikatun sabt sikatun sikatun amintaccen amintattu in hadisi imam malik ya zo a ciki matukar ba an samu kafin shi ko bayan shi wani mai tangarda ba wannan hadisi sai su ce kamar ma in ka ce mai sahihi kamar ma ka rage mai daraja sai dai ka ce haske kamar rana ko daraja kamar sarkar zinare amma imamu malik yau in ya buɗe baki ya ce duk mutumin da yake azumi ya zo ya manta ya ainihin ciko ya sha zai rama guda ɗaya malaman hadisi suka ce a'a imamu maliku anan kam an rabu da kai ba za ka karɓi magana ka ba domin ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce babu ramuwa babu kafara ga wanda ya ciko ya sha da mantuwa a azumi hadisi sahihi cikin bukhari da muslim da musarrafin hakim to ba a karɓar magana ka imamu na maliku kenan fa balle wani aljami shi yasa ba wai ko menene aljani ya faɗi shikenan sai ka ce ai gaskiya ne kauluhu da yace idza awaita ila firashika in ka je zaka kwanta shimfidarka fi riwayati abil mutawakkil a cikin riwaya abil mutawakkil sai yace inda kulli sabahin wa masa'in dukkan safe dukkan yamma in ka zo za ka kwanta ka yi wannan addu'a ashe wannan ya nuna mana ba sai kwanciyar dare ba domin wani gari na wayewa kuma lokacin zai kwanta a ce mai gadi ne a ce mai nazari ne a ce mai bincike ne a ce direba ne ya kwana tafiya gari ya waye lokacin shi kuma zai kwanta to sai karanta ayatul kursiyi shi in kuma kai kai baccin rana kai baccin dare diddai san da zaka kwanta matukar ka je shimfiɗar ka kai wannan ainihin wato abin nan to wannan cewa matukar ka je shimfiɗar ka ba ainihin kaidi bane da shimfiɗa ta iya yiwa kai dan kasuwa ne za ku tafi Lagos saro kaya kana zaune a cikin mota Brazil ko ana zaune ana tafiya sai ka ji bacci ya kama ka yanzu kai kujerar ce shimfiɗar ka ai sai ka karanta ayatul kursi sai ka sa kanka ka ci gaba da bacci shikenan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu jama'ar musulmi kun ji wannan kaɗan daga cikin abubuwan da malam ya fitar kenan sai ya ce ƙauluhu maganar da abu huraira ya ce ayatul kursi wannan mutum ya koyar da ni ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal aya yace wa abu huraira har ka cika ayar fi riwayatin nasa'i wal isma'ili a cikin riwayar nasa'i da isma'ili sai karanta ayar ta fi haka tsawo cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min awwaliha tun daga farkon ayatul kursi hatta takhtimaha har sai ka cike karshenta wa fi riwayat ibn durais a cikin riwaya ibn durais min tariqi abul mutawakkil a cikin ta hanyar ainihin wato hanyar abul mutawakkil الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي حديث معاذ بن جبل من الزيادة أنسى معاذ بن جبل يروي تون حديثي ما كمان شنها كتوشي تأكفى مقالي دي وخاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها ba ma wai ayatul kursi kadai zaka kwanta an zaka zaka karanta an zaka kwanta ba har da karshen bakara ayoyi binta na karshe amanar rasulu wa qala fi awwal al hadith a farkon hadisin sai yace bamma ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tamra sadaqa fa kuntu ajidu fihi kulla yawmin nuqsanan فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي هو عمل الشيطان فارصده a cikin ainihin wannan riwaya aka ce ya kai kuka ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara amanar zakat ta dabino ya bani yace in kula da ita yace kullum na sai irin ka ganin ta ragu ta ragu sai na kai kuka na gaya mai sai yace ai wannan ba wani abu bane aikin shaidani ne ka tsaya kai kai dakon shi yadda zaka kama shi farasattuhu sai na tsaya na dakace shi fa'akbala fi surati filin sai na gan shi ya tinkaro a cikin surar giwa ya rikida kamar giwa ya taho falan manta ha'ilal babi da ya tinkaro kofar da khalamin khalalil babi fi ghairi surati sai kuma ya rikide daga wannan sura sai zama wata sura sai ya shiga ta tsakankanin inda kofa take da gini haka tsakankanin kyaure da kofa fadana minat tamri sai na ga ya kusanci dabinan faja'ala yaltaqinuhu sai ya fara ɗauka yana ci yana loma fashadattu alayya siyadi abu huraira yace sai naga aikin nan aiki ne fa dan haka sai na ciɗa mara tukuna na samu na ciɗa mara dan haka zaka ga ko drama sahabbai ka gani duk inda za ka gansu da damara dan su ko a ina a shirye suke a ci hayya alal jihad su tafi to kai ko ba da gaske kake ba abubuwan ka shi yasa ko gudu ka tashi sai ka tattara riga ka tayi yawa amma su duk inda ka same su da ɗamara Allah shi yasa kaga malaman fiqh suke cewa shin ya halatta sallah da ɗamara kai zai ce to me ya haɗa ka da sallah da ɗamara a'a salaf kenan duk inda zaka gansu su da ɗamara zaka ga mutum ya sha ɗamara sai ya sa doguwar riga fa sai kuma ya ka ɗamara dam dan ya ji shi in kai ɗamara ko yanzu in kai ɗamara zaka ji ka fi zama namiji zaka ji kana taka ƙasa bil haƙi da gaskiya saboda haka su salaf da gaske suke yi su ko ina suna jiran a ce hayya ne su ce bismillah dan haka abu huraira yace shikenan sai na shaɗa mara fatawaffatuhu sai na kama kwalashi daga tsakiya ni kuma na rike wa fi riwayatin ruyani a cikin riwayar ruyani fa akhaftuhu faltafata yadi ala wasatihi yace ainihin sai na kama shi sai hannuna ya zan ya dira daidai tsakiyar shi fa qultu sai na ce ya adu wallahi ya kai makiyin Allah wasabata ila tamri sai ainihin ya dire akan wannan dabino muna ta jayya ma'ana kamar ya tsayu akan ainihin wato dabina fa akhadtuhu sai na kama shi wa kanu ahqqa bihi minka sai na cewa shi wannan mutum kai da kake satan nan waɗanda aka tattalawa dabinan nan aka aje talakawa da miskinai sun fi ka dacewa fiye da kai ka ci la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yafdahuka dan ya kunyata kai tozarta kai fallasa ka ashe wannan ya nuna an kama barawo babu laifi a fallasa shi a tozarta shi ga jama'a kowa ya san shi wa fi riwayatir ruyani a cikin riwayar ruyani ma adkhalaka baiti me ya shigar da kai gidana inji Abu Huraira ta'kulu tamra kana cin dabino kala sai ce ana shaykhun kabirun ni dattijo ne na manyanta faqirun ga ni talaka zu iyalin ga iyalai wa ma ataituka illa min nasibaini ban ma zo ba sai daga ainihin nasibina afwan min, min nasibina sai daga garin nasibina nasibina kuwa daga ainihin wato kasar madina gari ne mai tazara kwarai da gaske walau asabtu shay'an dunahu da kafin in kawo dabinan ka na gamu da wani abu ma a tuka da ban zo kan dabinan ka ba amma na buga na buga ba halal duk ko ina abubuwa shine na samu na zo nan har na iso nan ba dan haka ba da na samu wani abu ba zan zo gare ka ba walaqad kunna fi madinatikum hadhihi ada mun kasance a cikin wannan gari naku na madina kenan hatta bu'isa sahibukum har sai da aka aiko mutumin nan naku annabi sallallahu alaihi wasallama falamma nazalat alaihi ayatani yayin da wasu ayoyi biyu suka sauka gare shi tafarraqna min ha sai muka gudu saboda ba mu san waɗannan ayoyi biyu sai suka gudu suka bar madina yanzu aljani ne ke jawabi jama'a fa in khalaita sabili allamtukahuma inda zaka rabu da ni kuma zan koya maka ayoyin nan biyu qultu na'am abu huraira yace to yanzu naji magana na yadda qala sai yace ayatul kursi wa akhir suratul baqara min qawlihi amana ar-rasulu ila akhirih yace ayatul kursi da ainihin karshen suratul baqara tun daga amana ayoyi guda biyu waɗanda saukarsu ta sa muka tashi daga garin nan muka ainihin koma har nasibina to kun ji jama'a wannan yanzu wannan riwaya ta ƙara fa'idantar da mu ashe karatun har da ayatul kursi har da ainihin amanar rasulu za a haɗa wajen kwanciya kun ji fa'idar samun tattaurin riwayoyi kenan Allah ya taimake mu to sai kuma malam ainihin dai alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce qauluhu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka amma shi makaryaci ne malam ya ce minat tatmimi albalighi alghaya fi fil husni wannan ana son a nuna kaiwa matuƙa ne ya gama kaiwa matuƙa wajen ƙarya kama a ce shi da ya gaya ma maganar nan ita maganar gaskiya ce amma shi ne shegiyar ƙarya ne li'annahu asbat li'annahu asbata lahu sidqa domin annabi ya tabbatar mai da gaskiya cewa abin da ya faɗa gaskiya ne fa uhima lahu sifatul madhi to dan kar a fahimci annabi na yaban shi ne thumma stadraka zalika dan haka sai marmaza da ya ce sadaka ka a ɗauka shi ɗan mai gaskiya ne to don ka a ɗauki haka sai marmaza sai ya ainihin siffanta shi bi sifatil mubalaga fi zammi ya kai matuƙa wajen suka shi siffanta shi da siffar zargi bi qaulihi wa huwa kadhubun yace shi makaryaci ne to jama'a musulmi kun ji a takaice kenan abin da ya shafi ainihin dangane da wannan ainihin hadisi sai malam ya ɗauko wata ɗabi'a da yake bi a fatihul bari ita ce duk sanda bukhari ya kawo hadisi in ya lura bukhari ya kawo hadisin so ɗaya ne to nan take za a zube ban ta nan zai sharhin lugaye sharhin komai da komai shikenan ya gama in ko ya lura bukhari ya ainihin kawo wannan hadisi wurare da dama to wani gurin in ya zo sai sharhin lugar da ke cikin hadisin bayan ya fitar da alaka hadisin da babu in ya sake zuwa wani wuri na gaba sai bayani akan tarihin sahabin wani wurin sai fitar da fiqhu wani wurin sai fitar da wata matsalar tarihi haka ɗabi'ar fatihul bari take shi yasa matukar bukhari ya fitar da hadisi ɗaya a wurare da dama in kana son ka gamsu game da ganin sharhin shi sai ka bi duk inda bukhari ya maimaita hadisin kai kuma ka karanto sharhin yanzu misali bukhari da ya kawo hadisin tahiyar ibnu mas'ud wanda yake cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu sabanin assalamu alayka da yace a zamanin manzon Allah muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi da annabi ya sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan riwayar in aka ce tafi ka duba bukhari sai ka je ka duba bukhari cikin babin tahiya a cikin mujalladi na farko na bukhari sai ka ce to ai ni ban ga assalamu ala nabi ba jama'a mun gane wannan amma wannan riwayar tana nan a ƙarshen sahihul bukhari a can juz'i na ƙarshe mujalladi na hudu a can ainihin kitabu listi izan a nan ne bukhari ya kawo ta to amma ibn hajirin sai ya jawo kwalar wannan riwaya sai ya dawo da ita mujalladi na biyu na fathul bari sai ya hada sai ya fitar da sharhin to a can sai ka ga bai waiwayi wannan maganar ba kuma sai da wata siga daban shi yasa wannan malami ƙwararren malami ne wanda yau a ce ibnu hajirin ne ke rayuwa a irin wannan zamani wanda kayan tara bayanai irin kwamfuta suka taru to kuma ba a san irin yadda karatun ibn hajar zai kasance ba to a takaice dai sai ce wa fil hadisi min al fawaidi ghairi ma taqaddama waye yake cewa wai malaman hadisi ba su san fiqhu ba ba wanda yafi malamin hadisi sanin fiqhu sai dai mai amsa sunan shi malamin fiqhu ba zai yi a ce gashi kwararren baka nake amma bai iya tada babur ba wannan magana akwai kwaya a cikinta ta ba kan gado a ce wane ƙwararren bakaniken Vespa ne amma fa bai iya buga Vespa ba bai iya tada Vespa ba ta yaya aka yi ya ƙware game da gyaran Vespa bai iya tada ita ba wannan abin zai yi zai yi a ce malamin hadisi in dai ya amsa sunan shi to amma abin da yake faruwa malaman hadisi kuke samuwa kuke cewa malamin hadisi akwai bambanci tsakanin muhaddisi da muhaddishi to malamin hadishi ne za a samu yana ta kawo tatsuniya yana tsaya ce kai wani ya san hadishi to wannan ba shi ake magana ba la khaira fihi amma ƙwararren malamin da ya amsa sunan muhaddisi a ce bai san fiqh ba a wannan shirme ne shi yasa ai ibnu taymiya da ibnu sayyidin nasu ya je gaban shi ya zauna yace mamakin Allah ni na gan shi wani mutum ne wanda fiqihun mazhaba ɗiban wanda ya so ya aje wanda ya so yake gashi nan kamar a rubuce yake a gaban shi kuma da ka'iki yace na ga malaman mazhabobi in suka zo gaban shi sai su zama marayu a cikin mazhabar su sai ka zauna kai ba malike ne gaban ibnu taymiya sai ka ji malikiyar da baka taba ji ba kuma malikiya ce shi yasa kai hankali in dai malaman hadisi ne ka ja baya kai a hankali in ba haka ba yanzu yanzu nan zaka kunyata a cikin fiqhunka shine malam yace do a cikin banda fa'idojin da aka gabatar ga wasu kuma fa'idoji na daga ciki sai malam yace anna shaytana qad ya'lamu ma yantafi'u bihi almu'minu ashe zai iya yiwa shaydani ya san abin da zai iya yiwa mumini ya amfana da abin shi muminin bai sani ba amma shaydani ya sani sai malam ya ce to daga nan ne sai a ce wa annal hikmata kad yatalaqaha alfajiru fala yantafi'u biha wa tu'khadhu anhu fayuntafa'u biha daga nan za a gane to tunda zai zama shedani ya san wani abu na ilimi wanda mumini bai sani ba to ashe wannan ilimi na hikima da shi fajirin nan ya sani baya aiki da ita sai a iya karba sai a yi aiki da ita jama'a mun gane wannan da kyau a ƙarƙashin wancan da suke cewa hadisi ne ba hadisi bane alhikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha a wannan salam magana ne na masu salam magana amma ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ma'ana hikima tamkar wata dabba ce ta mumini ta bata sai a ce ragonka ya bata anan muciya sai ka ganshi a gwargwaje sai ka ce a'a sai ya dawo muciya zai zama naka duk inda kaga abinka zaka kama abinka to haka duk inda kaga hikima duk inda kaga ilimi kai mumini sai ka tsaya sai ka karba nan daga ran nan ta zama taka dama tsautsayi ya kai ta can gurin ba tsautsayi ya kai ragonka daga muciya je gwargwaje ba to sai ka je ka kamo abinka wannan ilimi ne sai ya zanga shi a hannun shedan ko gashi a hannun fajiri ko fasiki ko kafiri sai ka je kai lambo sai ka je kai wuf ka koyi abinka kana koyo shikenan sai ya zama naka yanzu wannan ana mukabalantar musulmi a yau a duniya waɗanda za ka ga wasu sun ƙaurace ba abin da ya shafe su game da ilmomin da ke gudanuwa a duniyan nan a yau me yasa wai ai kafiri ne ke karantarwa don haka tunda kafiri ne ke karantar da computer science kafiri ne ke karantar da biology ai kaza ai kaza don haka ba zai je koya ba ana nan kuma sai larura ta kama shi akan irin wannan abin da kafirai da fajirai sun je sun koya sai kuma ya je ya kwanta ya wargaje gwaiwar shi sai kafiri ko fasiki kuma ya sa ainihin almakashi ya datse ta wanda inda shi ya je ya koya ko irin shi ne ya je ya koya sai zama mumini da mumini ne suke amfani da hikimar da suka samo daga wurin kafiri shi yasa yanzu wannan kere-kere da turawa suke kamata a ce mu je mu shiga mu yi mut sai mun koya ya ake harba makami kare dangi ya ake yin kaza ya ake kaza ya ake kaza sai mu zo sai mu ci amfanin wannan mako biyu da suka wuce ai tashar jazira wadda ke dauha ta nuna masana'antar da ke kera makamai na addinin musulunci na kasar afghanistan sai kaga ga wani makami sai a ce wannan a cikin minti biyar zai iya kashe gari guda ya sunan shi sai a ce ali ibn abi talibin wargaza maza kenan haka gashi nan ya sunan wannan makamin ai sunan shi al-Hussein ya sunan wannan makamin sunan shi Umar ya sunan wannan makamin sunan shi Khalid bin Walid gashi nan musulmi ne mutum zai fara kerawa sai ka ji ya ce bismillah wancan ko arne ne mai fitsari a tsaye zai zo yana fito yana shan taba sai ka ce wai ba za ka haƙura ka je ka koyi waɗannan abubuwan ba ya jama'ar musulmi yanzu da irin wannan ne mu mutanen da ke 'yan asalin zaria yanzu an zo garin mu an ci mu da yaƙi jami'ar ahmadu bello sardauna tafa'uli ya ga zaria fiye da shekara ɗari biyu da suka wuce zaria birnin ilimi ce haka ake cewa a afirka ta yamma don haka an tashi yin hamshakiyar jami'a sai ce a kawo ta a yi a zaria tunda su masu ilimi ne garin ilimi ne garin malamai ne garin ɗaliban ilimi ne su zo su tare su karatu shikenan sai 'ya'yan zariya sai kowa ya janye hannun shi yanzu ga FCE wadda ake ce mata Advanced Teachers College a da Federal College of Education ga ta can wajen gyalle su in ka je sai ka samu arniya ta taho tun daga akwa ibom arniya ta tun daga kalaba arniya ta tun daga ainihin umma ahiya abia state duk sun zo sun samu admission kai kuma fa sai ka ce bokon banza bokon wofi uban nawa boko ba gashi miloniya bane ka je ka samu ubanka da bai yi bokon ba yana nan yana takaici da bakin ciki zai mutu domin in ya je banki sai an rinka nemo inki ya sa hannu a ce ba nan ba alhaji ka bata takardar da shi da naira da ya kawo ba a san wanda ya fi jahilci ba domin naira da ya kawo ta san abin da ake to da shi da ita duk jahilai ne ya jama'ar musulmi wallahi wajibi ne yanzu ga state poli nan a nan zariya take tun tana cast yan zariya ba sa cin moriyarta har ta rikide ta zama state poli yan zariya ba sa cin moriyarta me yasa a'a saboda su gaba ɗaya ba su damu ba in ma yan zariyar sun je sun yi rijista state poli ba sa zuwa da an taɓa su ce za su yi zanga-zanga ai makaranta a garin su ce ya aka ɗauki arna in ku musulmi ba ku zo ba dole a ɗauki arna ba in ku yanzu za a yi jam gobe a yi jmb ko jam ko menene za a yi kun ki zuwa ba za ku yi ba arna za su yi yanzu suna nan yau yadda ka san alaran na karatun alkur'ani haka suke nazarin takardu suna nan suna bincike suna karatu suna son su samu maki kaza maki kaza ko kuma kun zauna abin da kuke so ya za a rikito bala'i a kulla makarantar ko abin da kuke so kenan su kuma sun yi mub suna nan suna karatu shi yasa duk wata ma'aikata da kaje sai kaje ka samu su suka yi rinjaye a ciki sai a ce ana ɗiban arna ku musulmin an ce kai kawo takaddunka za a ɗauke ka za a baka famasi credit nawa kake da shi sai a ce yayi sitin biyar yana da credit biyu kaga wannan gwamna luga ya tsine mishi albarka sam ba alheri a cikin zaman jam biyar amma kana da credit biyu wato duk sauran faduwa ya a nan kace ɗaya nan kace ɗaya koya aka yi kai da ake so mafi karanci a zama biyu ka haɗa abin da ake nema amma da za ka je kana bin 'ya'yan musulmi kai mai ka karanta credit nawa kake da shi ya faɗi sai a zo ai malaman ne 'yan iska kai kuma fa ɗan wofi ka gani saboda haka jama'ar musulmi in za mu dage wallahi mu dage mu yi wa kanmu kiyamun laili ba lazimi ba ne waɗannan abubuwa tun da ya zan kafiran sun riga sun yi gaba sai a je a bi su sai a lambo sai a karbo haka tarihin musulunci ya nuna yayin da waɗannan ilmomi ya zama musulmi suka fitar da su a tsakanin alkur'ani da hadisi galibin ilmomin nan na musulunci duk malaman musulunci ne dubi irin logarithm logarithm sunan malami ne na musulunci al-imamul khawaziri amma sai suka ɓata madadin khawaziri al-khawaziri duk inda aka ji al za a ce ai wannan musulmi ne sai aka lalata sai zama logarithm amma shi ya gano shi malami ne musulmi malamin musulunci gashi al-ghabra al-ghabra sai suka juya ya zama aljabra duk waɗannan abubuwa alherinmu ne ka je ka karanta kitabul fawaid wanda ba da daɗewa ba wahid bali zai mana hujja da shi a cikin wannan littafi littafi ne wanda ya tattaro ilmomi kusan na komai a duniya mujalladi biyu ne na ibnul qayyim ka je ka karanta littafin shi miftahu dari sa'ada littafi ne akan biology duk waɗannan abubuwan namu ne amma muka sake sai suka zo suka yi lambo da suka iya aka ce sai suka bi dare sai suka kona jami'o'in da muke da su a lokacin wanda duk ke so sai ya zo ya koyi yaran su kamar yadda su ma suka koyi naku yaran sun koyi ilimin sun rubuta littafan da harsunan su to yanzu sai dai a koya in aka koya a zo ainihin kuma a yi da yaran su to to yanzu me zai hana ba za a je a koyan ba to amma mutanen mu zafin kai yayi zafin kai wani ma ya tashi sai ce bokon kafirci ne wannan aƙidar da aka yi fama da ita shekara ɗari da suka wuce a Najeriya ta Arewa yau kuma sai ga wasu zindiƙai su kuma sun bullo ai bokon ma ɗagutu ne to shikenan dan haka kana makaranta shikenan ba ruwanka da halartar lacca ai ai ɗagutu ne shikenan komai ɗagutu to shikenan duk aka da aka lalata harkar shi yasa zaka ga kwan gaba kwan baya bata kare wa ɗan Najeriya ta Arewa ba Allah ya kiyaye dan haka dai sai ainihin malam yake cewa babu shakka وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به wannan ya nuna ashe mutum yakan san abu ya ki aiki da shi domin gashi shi shedan ya san ta ya ki aiki da ita wa annal kafira qad yasduqu bi ba'd ma yasduqu bihi almu'min ashe akan iya samun kafiri ya gaskata wani abu da mu'min yake gaskatawa misali yanzu mu ahli sunna mun yarda cewa annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya sai aka samu wasu zindiƙai daga cikin khawarijawa suka ce ƙarya ne annabi Isa ba zai dawo ba sai suka ce don haka aƙidar ku ta yi daidai da aƙidar kiristoci a to yanzu ku a matsayinku na hawarja da kuke da'awan musulunci ba ku yadda da annabi dawuda a matsayin annabin Allah ba kun yadda su kiristoci ba su yadda da annabi dawuda a matsayin annabin Allah ba sun yadda to wato kuma yanzu aƙidar ku ta yi ɗaya da su kenan don haka dan an samu wani abu da kafiri ya yadda da shi mumini ya zo ya yadda da wannan abu akan dalili na musulunci wannan baya nuna cewa mumini ya ɗauko aƙidar kafiri haka matsalan nan ta dawo fiƙihu malaman fiƙihu malikiya suka ce makaruhi ne a yi wa yaro kaciya ranar bakwai me yasa suka ce saboda haka yahudawa suke sai muka ce a'a mu ba da yahudawa muke koyi ba muna koyi ne da muhammadu khairul anami sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi wa hasan da husaini kaciya ranar bakwai haka hadisin ya zo cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba haka Allah yace ba ku yi kyakkyawan koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu in kai wa danka ko yarka kaciya ranar bakwai ba kai koyi da yahudawa bane kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne abinda muke sharhi shine akan samu kafiri yayi imani da wani abin da mumini yayi imani da shi wannan baya rage imanin mumini sai ce wala ya kunu bi zalika mu'minan kasancewar wannan kafiri yayi imani da abin da ku mu'mine kuka yi imani da shi ai dai sa shi ya zama mu'mini wannan dan ya dauki wani abu ne ba da sunan musulunci ba wani dalili ne yasa ya yarda da wannan abun sai ce wa bi annal kazzaba qad yasduqu kuma mai ƙarya akan same shi wani lokacin yayi gaskiya domin gashi anan an samu shaidani ya faɗi gaskiya to akan samu makaryaci wani lokacin ya gaskiya to a ƙarƙashin wannan ne muke cewa duk sanda ta faru kana magana da aljani duk abin da aljani ya faɗi ɗayan abu biyu ne ko dai kai watsi da abin gaba ɗaya in kaga babu wani fa'idar bincike ka cire abin tun daga zuci ko kuma in abin ne kai komo da komowa sai a je a yi bincike amma ba daidai ba ne ainihin duk abin da suka faɗa a amince da su domin Allah ya yi salbin adala ya rushe adalci game da su ya ce yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna aiki suke da bokaye su je su jiyo maganganun mala'iku suna wurgo bokaye mafi yawancin su kuma makaryata ne ashe da Allah ya ce mafi yawancin su makaryata ne akwai masu gaskiya daga cikin su ta ya zaka iya gane wane mai gaskiya ne dan ya ce maka wai shi shekarar shi dubu biyu dan ya ce maka shi yayi zamani da annabi shikenan ka gane mai gaskiya musalamatul kazzab bai zamani da annabi ba bai da'awa annabtaka ba dan haka in aljani ya zo ya ce aiki shi ta ce ta je ta asiri ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza sai ka ce kai mutumin banza ya kai mana ƙarya ne to wallahi tallahi in gaskiya ne in ba gaskiya bane a je a bincika sai ka ce to yanzu kai magana za mu je mu bincika Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in kai yanzu fasiki ne tunda ka zo da mugun labari don haka za mu je mu bincike don kama afka maka a halin kana da gaskiya to ashe akan iya samun makaryaci ya gaskiya to ya ake iya gane gaskiyar makaryaci shine sai an yi bincike jama'a mun gane wannan da kyau ko wa bi anna shaytana min sha'anihi an yasduqa bihi wa bi anna shaytana min sha'anihi an yakziba kuma cewa yana daga cikin ɗabi'a mummunar ɗabi'ar shaiɗan kawai ƙarya ƙarya tun da dai gashi annabi ya ce sadaqaka wa huwa kabo shi dai makaryaci ne amma ya gaya maka gaskiya wa annahu qad yatasawwaru bi ba'd suwar sai ya ce kuma wannan ya nuna shedani aljani yakan iya rikida ya shiga wata sura fatumakkinu ru'yatuhu a irin wannan halin sai ya yi a ganshi zai iya zama mutum zai iya zama maciji zai iya zama mace zai iya zama kare zai iya zama kaza zai iya zama kwandala zai iya zama fara zai iya zama biro duk abubuwa zai iya zama har ya yiwu a iya ganin shi a cikin wannan sura wa anna qawluhu ta'ala to da Allah yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi iblis da shi da jama'a shi suna ganin ku ta yadda ku ba ku ganin su sai malam ya ce makhsusun fassarar wannan aya ko ma'anar wannan aya ya keɓantu ne musamman bima idza kana ala suratihi lati khuliqa alaiha in aljani yana kan surar shi da aka halicce shi na aljani bai iya yiwa ka gan shi dubi ayar ma ai haka take ishara don ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahu yadda shi shaidan yake ganin ka a mutum to kai ba za ka iya ganin shi a aljani ba kai yanzu a mutum aka halicce ka suran nan da aka halicce ka yadda yake iya ganin ka mutum to kai ba ka iya ganin shi a aljani amma inda zai rikida ya koma ya zama wata sura fato wannan zai iya yiwa ainihin a gan shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to waɗannan abubuwa ne waɗanda yake ga mai ilimi da mai hankali da wanda ya san rayuwa ba abu ne da ake musu a kai ba amma sharrin kungiyanci ne yasa aka samu wasu malaman kungiyar izala yan bangaren jos ne yan bangaren kaduna ne a nan zaria ne a kaduna ne suka ce wai duk waɗannan abubuwa duk ƙarya ne bayan waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su ɗaukan ta'awili nassoshin alkur'ani sun tabbatar da su yanzu qur'ani ba ya nuna mana shaidani ya rikida ba ba gashi nan cikin suratul anfal ba inda ainihin ya ce inni jarun lakum ku taho yau ni ne sadaukinku da ya ga bala'i fa sai ya tsere da gudu ya ce inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina ganin abin da ba kwa gani ni ina jin tsoron Allah a nan wane ne shedanin aljani ne ya rikide ya zo wa kafiran makka yana rawa yana tsalle ya zo da siffar sadauki sai da ya ja su yi musu shigo shigo ba zurfi aka je da su bakin yaƙi yana ganin mala'iku sun sha ɗamara za a yakin badar sai yake ce da gudu ya tashi sama ya kai sadauki yaya kuma ya ce ina bala'i na ga abin da baku gani ba sai ya gudu yanzu wannan ƙur'ani ne ya tabbatar mana da cewa ga aljani ya rikida ya zama mutum kuma an yi magana da shi ko ba a yi magana da shi ba yanzu wannan magana da ya ce inni ara ma la rauna magana ce ko ba magana ba kai yanzu da kake jin larabci ka iya fahimta ko baka fahimta ba to yanzu da in an ce ana magana da aljani sai mutum ya ce wai yana son a kawo mai hujja a qur'ani ko hadisi da aka ce ana magana da aljani ga hujjojin nan ina hujja ana magana da aljani ga ta nan a qur'ani kai ma kana karantawa a shi ba wannan yake so ba to me kake so mu za mu kirkiri ƙarya ne kuma mu ce gata ce maka aka mu ma yan dariƙa ne ko ce maka aka mu yan dariƙa sun karantar da mu irin yadda suka karantar da kai kai da kake iya share ƙarya baka tsoron Allah iri da muzu sai mutum ya fititike sai ce akwai hadisin sakin hannu yana ina sai ce yana bai haƙi ko ganin bai haƙin bai taɓa yi ba zindiki makaryaci ne to irin wannan ƙaryar daga malaman da aka gaje ta ba sa jin kunya su ƙarya za su iya keta ƙarya ƙiri da muzu kuma mutum ya shaɗa mara ya rufe bakin shi da amawali kuma ya yi ƙarya shehi ina magana take ce za ku kunyata za ku ƙunyata ta ga mutanen banza ka gani wannan mazuran ya tashi aiki wallahi sam ya tashi aiki ba ba zai yiwu ba ka gaya wa mutane abin ga nasoshi nan a Qur'ani ga nasoshi nan a hadisi suratul jinni galibin ta magana aljanu ce wai zai mutum ya ce a nuna mishi inda aka ce aljanu na magana karanta suratul jinni mana ko baka kai bane ka gudu daga makaranta a in dai ba mutum iyakar shi amma ba in dai ka kai qul'uhiya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أبناء aljanu suna saurare gashi aljanu sun saurare ni faƙalu man muƙawwilu ƙalu suwaye suka ce ƙalu ɗin wannan maganar ta gaba suwane ne suka faɗe ta faƙalu inna sami'na ƙur'anan ajaba mun ji wani abin karatu mai ban mamaki wannan aljani ne ya magana a qur'ani amma sai mutum ya ce wai ina hujja a qur'ani baka je ka koyi qur'ani yadda ya kamata ba yanzu ran nan ake gaya mana wani hamshakin malami da ake sa shi ana sa shi a rediyo fa tafsiri zai je da azumi fa amma surar da zai tafsiri ba ma tafsirin ba surar ya je aka koya mishi bayan azhar malamin ya ce na gafa kana sauri lafiya ya ce ai tafsirin da zamu ne an jima an yi la'asa don haka in suka zo ba sa iya karanta raddul azhan na malawa bakar gumi sai dai kaga a sa gangame man tabarau na ƙarya da munafunci ana duba matanin qur'anin ana fassara in aka zo kan sharhi na malam fa sai a ketare in ba ga tsoro ba a karanta matanin abin da malam abubakar gumi ya rubuta daga nan nahawunka zai bayyana ko rashin nahawunka to dan Allah irin wannan dan ta kifanci da ake wa alqur'ani a ce sallah azhar a biya maka karatu da la'asar kuma kai tamsiri ya ba za a yi bala'i a kasar nan ba dan haka in aka ce algafata malam kana da awa ɗaya da rabi karatun da aka biya mai in ya zama minti talatin ya karasa shi yana da sauran faragan lokaci na awa ɗaya to sauran duk sai cike da bala'i tun da bai da abin da zai faɗa an ce awa ɗaya da rabi ya faɗi iya inda aka biya mai ɗazu minti talatin saura minti sittin to sai ce kaza ƙarya ne an samu wasu kaza kaza sai ta cike lokacin da bala'i sai a ce kai malamin ne yayi karatu ƙarya ne ya ƙarasa karatun mana madadin ya wannan surutun shi yasa tafsiri zuwa ake koyon shi ilimi ne mai zaman kanshi sunan shi ilmu usulit tafsir ilimin koyon tafsiri kanikancin tafsiri science of the holy quran translation glorious quran translation Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'ar musulmi kun ji aljan yana iya rikida sannan wa anna man uqima fi hifzi shay'in sunniyan wakilan wanda duk aka tsaye da shi aka ce kula da kaza to za a iya kiran shi wakili a kaza in na ce tafi ka je ka karɓo min aure da za a ɗaura min anjima to za a iya kiran ka wakili jama'a mun gane ina ma'anar wikala ita ce abin da ni zan iya yi da kaina sai na ce tafi kai min sai a kira shi wakili amma abin da ba na iyawa sai na ce tafi kai min ko aka ce tafi kai mishi to nan ba za a kira wakili ba sai a kira waliyi don haka in aka zo ɗaurin aure sai a ce ina waliyin yarinya ina wakilin ango waliyin yarinya domin a musulunci mace ba ta iya aurar da kanta wannan ita ce ingantacciyar fatawa ma ai shafi'in hanafiya da suka ce mace ba ta iya zuwa ta aurar da kanta wannan dubban kaura ne a mace sai dai a walice ta namiji fa balagagge ne mai cikakken hankali zai iya zuwa ya karba auren shi da kanshi ko kaɗan bai saba addinin musulunci ba dan ka ji za a ɗaura maka aure ka taho ka zo ka durkusa aka zauna aka gama aka ka karba auren ka ba wani abu kuma mutane ne ba san addini ba kuma ayi ta yin haka ayi ta yi su ce an saba wa iyayensu da kakanninsu a ce ya dama ba addini ba ɗaya da su ba balle ma a saba musu kowa na lakum dinukum waliya dini kawai shikenan saboda haka kawai addinin musulunci ya halakar da wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka jama'an musulmi kun ji sai malam ya ce wa annal jinna ya'kuluna min ta'amil insi kuma aljanu suna cin abinci abincin mutane aljanu na cin wake da shinkafa suna shan tumatiri da tattasai da magi da kafu zabo da dunkulan da komai abin da duk mutum ke iya ci aljanu na ci jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan babu shakka dangane da haka me yasa gashi abu huraira ya kama shi me yake sata da dino suwa zai kai ya ce iyalin gidan shi talakawa aljanu me suke yi ci no da haka aljanu na cin abinci karanta kuma tafsirin ibn kasirin ma karkashin suratul jinni za ka da aljanu suke cin shinkafa kai me kake so aljani ne yazo kururuwa ana zaune ana hira sai suka ji murya na magana ba su ganin sura lafiya waye yace aljani ne yunwa aka ce me kuka fi so yace tuwon shinkafa aka jawo aka miƙa mishi zamanin tabi'ai yana nan cikin tafsirin ibn kafir alhafizul mizzi babban malamin hadisi yace kissa ce sahihiya zamanin tabi'ai ta faru tuwon shinkafa suka fi so mai ta dangwata ma yace mai kyau mana mai daɗi ko wa annahum yazharuna lil insi kuma su aljanu suna iya bayyana wa mutane lakin bi shartil mazkur sai dai da sharadin da muka ambata aljanu baka iya ganin aljani a surar shi amma zai iya rikida ya zo gare ka da wata sura shi nan kuma wannan abin yana faruwa kanawa sun san yar madabo a nan muciya akwai yarinyar da aka sani tsakar dare in kai dare a da wajen shekaru ashirin da suka wuce sai ka ganta kawai sai ka ganta ta sai ta hange ka sai ta zo ta zauna kofar gida mafi kusa da kai te ta tsandara kuka yarinya ka ganta kamar shekara goma sha ɗaya a nan muciyar sabon garin zaria duk dan muciya gangaren ya taɓa ganuwa da ita sai dai baya zuwa yawo ko kuma baya zuwa kasuwanci yana dare sai ganta tana tsatsan da kuka ina za ki je sai ta ce za ta je wuri kaza sai ta gaya maka wurin da zai shallake kwakwalwarka sai ta ce maka birnin kebe za ta je ko kuma ta ce ina ne angoku sai ta ce bayan dam take ka fara binta malam sai ta je ta batar da kai to duk waɗannan abubuwan sun sha faruwa amma saboda bala'in kungiyanci duk malaman kungiya sai suka ce a duk wannan ƙarya ne da ƙarya ne shirme ne saboda kungiyanci fa wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru a da su suke misali da irin waɗannan abubuwan amma da gaskiya ta bayyana sai suka ce duk ƙarya ne Allah ya kwashe albarka su ya ce fala'anatullahi alal kafirina Allah ya kiyaye to gashi dai malam sai ya ce wa annahum kuma su aljanu yatakallamuna bi kalamil insi suna magana irin maganar da mutane suke yanzu jama'a fatul bari muke karantawa ba albani ne ya rubuta ba ba wahida abdussalam bali ba ibnu hajar mai littafin bulugul marami fathul bari sharhin sahihul bukhari ya rasu tun hijira annabi na da shekara 852 ya wajen shekara shi 600 da wani abu da rasuwa gashi ya ce aljanu suna magana irin ta mutane waje mutum ya ce wai to yanzu nan aljanin ne yake hausa kai ya ake kakai kake hausa kai ma yanzu da kake bahaushe ba zazzagi ko ba kano ko ba katsine ko ba sakwace ko ka san cewa da aka haifo ka kana jariri da an kai ka tsakiyar amerika zaka tashi ne da amerikanci su ma aljanun nan kasancewarsu an zo an haife su sun girma a zaria sai zan hausa suke me yasa hausa ake a zaria wace irin hausa zaka ji aljanun su ne hausa zage zagi aljanun da ke kano ka ji hausar kananci aljanun sokoto hausar sokoto aljanun amerika amerikanci kuma ƙaryar ku ta tabbata yayin da ake samun yarinyar da ba ta jin turanci aljanu ya bayyana bakinta ta turanci slang mai tsada wanda shi kanshi malamin ko dan boko ne wata kalmar sai gaba ya fahimtar ta saboda turancin ya kai turanci to ya aka wannan yarinyar take turanci waye yake a bakinta kun gama jin kunya kun kunyata san kin Allah ya sa kun lalata duk aikin da kuka yi addinin musulunci shi yasa sai su kira wa'azi sai kaga ba wanda zai zo gurin me zaka zo ka ji ku kuka ce gaskiya yanzu aka zo aka ce gata sai kuka ce a ƙarya ce aka ce ina gaskiya shikenan babu Allah ya kiyaye saboda haka aljani yana magana duk wanda ya ce maka hujja ka ce karanta qur'ani mana ko kai jaki ne ka masalin himeri ne to dai ba ka masalin himeri bane ga qur'ani a hannunka sai ka ce wai ina hujja wai sai mutum ya miƙe cikin masallaci a babu hujja a baka san qur'ani ba ga qur'ani yana gaya mana aljanu na magana ga ga maganganun aljanu muna ta ji shi qur'anin ne ake cewa sai a ce magana Allah in ka zo wani wurin sai ka ce annabi ibrahim sai ya ce kaza isa sai ya ce kaza kaza sai ya ce kaza nan kuma in ka zo sai ka ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum yanzu wannan magana waye gashi kai da kanka ka ce wa qala shaytanu amma kuma gobe sai mutum ya ce to a ina ne aka ce aljanni ke magana to wannan shine kamasalul himiri kenan Allah ya kiyaye to shine dai malam yace lallai dai aljanu ainihin suna magana to gashi dai akan wannan matsala malam fa yana da matsaloli da yawa a karkashin hadisin nan gashi lokaci ya kure mana insha Allah ta'ala dan haka za mu saurara anan wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka